أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a darasi na 23 a cikin littafin cikin sharhin alfiyatu suyuti da sharhinta da muke karantawa a wannan majalisi a yau sha uku ga watan jimadar saniya hijira ta 1438 wadda ta daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta 2017 ta miladiya yau za mu tashi babin ziyadatu fiqat na'am na'am ziyadatu fiqat ziyadat jam'i ne na ziyada shine ƙari afiqat kuma sune amintattun masu riwaya wato ƙarin da amintattun masu riwaya suke kawowa a cikin riwayar hadisi asali ziyada za ta iya zuwa a matan za ta iya zuwa a sanad to amma yawancin wannan mabhasin wanda yake tafi kowace muhimmanci a cikin wannan nau'i biyu na ziyada shine wanda take zuwa a cikin matan saboda ita ce take ba da fa'idar wato hukunci na shari'a a cikin hadith ko dai ta yi taqyidin mutlaq ko ta yi taksisi ko kuma ta fassara wajen wani mujmal ko kuma ma ta kunshi wani hukunci daban a sabanin hukuncin da hadisin da jizo da wannan ziyadar ya kunsa ba saboda haka sanin ta yake da muhimmanci kwarai da gaske fannin sanin wannan fanni yana da muhimmanci a kuma a sabani yana yawa wajen karban ziyadar da rashin karbanta saboda haka sanin qawaid din malaman hadith na yaya ake karbar ziyada yaushe ake karbanta yaushe ne ba a karbanta yake da muhimmanci kuma saboda muhimmancin ta din ne da kuma ganin yadda malamai suka yi inaya da wannan fannin yasa ake sabani da yawa akan yan akan me manhajin da za a yi wajen wajen ta'amuli da ziyadatu fiqa na'am
ziyadatu fiqa مما رواه في السماوي من أثر ضريبها تقالها ممن خطأ وقيل في كل مجلس حرج بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا تقبل نعم تقبل وإلا يتوقف فيه نعم وفي زيادات الثقات أتكين زيادات الثقات su ne al'udul abbabitin alkhulfu akwai sabani jam ai kafir aljammul kafir jama'a mai yawa saboda haka alkhulfu shi ne alkhulfu shi ne zai zama to mubtada mu'affar alkhulfu jammu mai yawa ne fi ziyadatul fiqat sai zama to fi ziyadatul fiqat din mutaqallid ne da al-khulf wato sabani a cikin ziyadatul fiqat jam mai yawa ne a mimman rawahu mimman rawahu naqisan aw mimman atam sawa'un wannan ita ziyadatul fiqat din mimman rawahu daga wanda ya ruwaito hadisin ne naqisan wato ba tare da ziyadar ba aw mimman atam ko kuma wanda ya ruwaito shi a a wato cikakke a to shine aka samu sakani thalithuha tuqbal lamin malab tuqbalu lamin man khazal thalithuha wato kauli na uku akan wannan ana karbanta lamin man hazal ba daga wajen wanda ya yanke ta ba ba daga wajen wanda ya nukusan din ba waƙila in fi kulli majalisin hamal ba'dan aw aw in nisyanu yad'ihi tuqbalu qawlina a wakila wani kaulin kuma wannan taba'an da yace thalithuha kaga ishara ne akan cewar akwai waɗansu kaulayen guda biyu da bai faɗa ba wanne ne kaulan din karba mutlaqan rad mutlaqan thalithuha shine tafsir wakila wannan shine kauli na hudu in fi kulli majlisin hamal ba'dan idan a kowane idan wato majalisin ya zamanto in ya ambata kowanne daga cikin labaran cewa a cikin majalisi daban wannan ya ɗauki wata riwayar wannan ya ɗauki wata riwayar majalisin ya saba a awin nisiyanu yadda ihi ko kuma ɗayansu yana da awar cewa ya yi mantuwa tukbal to sai a karɓe ta wa illa in ku ba haka ba yi tawakkaf fihi sai a tsaya akan wannan ziyada ɗin to sannan wakila duk dai wannan sardin akwal din ne akan wannan matsalar muje ku karanta sharhi
زيادته في الفرد أي هذا مضاف وهو النوع الثالث wannan nau'u 30 na'am قال ابن الصلاح ibn salah yace وذلك فضل لذيذ yace wannan fanni ne wanda yake latif ai wanda yake mai zurfi تستحسن العناية به kula da shi mai kyau ne
وقد كان أبو بكر بن زياد an-naisaburi al-faqih abubakar ibn ziyad an-naisaburi al-faqih
وأبو نعيم الجداني da abu nu'aym ibn adi al-jurjani ba ibn adi abu ahmad ba akwai abu ahmad ibn adi shi وأبو mai زيد- kamil na'am وأبو الوليد القرشي da abul walid al-qurashi
أئمة المذكورين بمعرفة زياداته wato suna daga cikin manyan lima a abul walid shine hassan ibn muhammad al-qurashi an-naisaburi wato suna daga cikin manyan malamai da suka shahara da wato sanin ziyadatul thiqat ziyadatul alfaz al-fiqhiyya fil ahadith ziyadat da ake samu a cikin na- na- na- a- na lafazan fiqh a cikin hadisi yanzu ka kamar hadisin idan sharibal kalb fi ina ahadikum wani sai ya ƙara falyuriku kaga wannan ya kunshi hukunci Um, amma in in bai tabbata ba inda babu wannan kaga hukuncin zai zama to daban haka zalika ula hunna biturab kaga ya kunshi hukunci wanda rashin ambatansu zai zai sa a samu sabani to da haka ita kanta lafzar tabbatar da tabbatar da wannan ziyadar da rashin tabbatar da ita yana tasiri a wajen sabanin fuqaha wajen hadith guda daya to da haka daga cikin asbab din ikhtilaful fuqaha banda ma kawai wani malami ya ga hadisi wani malami bai gan shi ba a hadisi daya sai su sabani akan karban wani lafazi wanda ya zo a babin ziyadatul fiqh shi wannan lafazin za su karbe shi ko ba za su karbe shi ba wanda ya karbe shi sai ya zama to yayi hujja da shi wanda bai karbe shi ba sai ya zama to bai hujja da shi ba an ce ibnu huzaima yana daga cikin malaman da yake wato sun shahara da saninsa da sanin wannan fannin kamar yadda ibnu hibban yakan faɗa cewa kamar sunna sunna annabi sallallahu alaihi wasallam nasba ainihi wato alfat yadda yake yawan kawo ikhtilaful alfat to da kaga duk wanda yake zai kula da yin wannan ah, bahasin akan ziyadatul fiqat na wajen lafuzza na fiqh kaga ya kamata ya kula da littafin ibnu huzaima sahih ibn Khuzaimah balli kuma gaskiya na gani daga cikin wanda kuma yake kula da wannan Abu Dawud na ganin wanda kuke wanda suke karatun Abu Dawud tare da Malam Abdullah za su kula da haka dan da wannan mawdu'in shi ne so na dauka da doctora a kai ziyadatu thiqat fi alfaz al ahadith al fi alfaz ahadith al ahkam to kuma na dauki sunan Abi Dawud shi na bi na ringa fitar da ziyadatu saboda Abu Dawud tunda ya rubuta shi ne domin ahkam yana kula da wani in akwai ziyada a cikin riwaya yana nasi a kanta to wani kuma littafin da yake kula da shi shine fathul bari to amma shi saboda girmansa da kuma a cikin surbi yakan kawo wannan ziyada ta din ba kowa ne zai iya tsayuwa a- ba kowa ne zai iya hukum a kansa ba amma taba'an hanyar jam'in ziyadatu thiqat shine kowane hadisi ka ja- ka ruwa- ka- ka tara riwayoyin wannan hadisi sai ka ga alfaz din kaga wanda ya kara da wanda ya rage na'am
وفي قبول زيادات الثقات a cikin karban ziyadatul thiqat أي العبور الدابدين su a shi ne ya yi maka tarifin afirka shi ne al'udulun babitin kamar yadda muka lokacin da muke karatun mafatin sahih mun ce afirka shi ne wanda ya haɗa waɗannan sufofi guda biyu al'adar tuwon babt na الحكم بين العلماء saɓani tsakanin malamai جمع jammun ai kathiro Allah samaniya ta akwai har ƙauli guda takwas
الأول al'awwal يقولها qabuluha mutlaqan karban ziyadar mutlaqan ba tare da wani kaidi ba سواء وقعت ai wato ma'ana wajhul itlaq dinnan sawa'un waqa'at min nafsi man rawahu ko daidai ne ta afku ga wanda shi ainihin wanda ya ruwaito hadisin أي الأحد naqisan ya ruwaito hadisin ناقصا naqisan أو وقعت ممن أتم ko kuma ta zo ne daga wajen wanda ya ka- wanda ya ruwaito ya ya ruwaito shi cikakke وسواء kaga wato ma'ana wanda ya ruwaito hadisin bai faɗi ziyadar ba sai kuma aka ruwaito sai kuma ya sake ruwaitowa da ziyadar kaga shine ne ya ruwaito shi marra nafisan wa marra bi ziyada ko kuma wanda ya ruwaito shi bi bi ziyada shine kuma ya ruwaito shi nafisan duk da yake dai kuma kama- kamar dai ɗaya ne sai dai kawai wanne ya fara Eh, ba lalle ne ya zama dukan cewa an gane wannan ba tarihi ba lalle ya bayyana ba na'am سواء تعلق بحكم الشرعي sawa'un daidai ne wato wani hukunci na shari'a ya rataye da wannan ziyadar أم لا ko bai rataye ba akwai ziyadar da yake babu wani hukunci na shari'a da zai rataye da shi kamar ta'ayinin makani da wata haditha ta abu ba lalle ya zama wani hukunci na shari'a ya rataye da wannan ba zai iya zama wani abu zai rataye da shi na kamar sanin tarihi ko kuma kamar ayyana sunan wani sahabi da ya zo ya yi wata tambaya ko kuma da wata haditha ta afko a kansa duk wannan haka yi tabar minar ziyadat eh eh haƙun ma ƙala duledai haka ba shi da alaƙa in ma da in ma ba duledai ne ba ya tambayar in ma da ba ambaci sunansa ba hukuncin da yana na eh wajen eh haka ne ita ma wannan la ya ta'allaq biha hukmun shar'i wace sallah ce wannan abin ya afku sawa a hukun wani hukunci na shari'a ba zai rataye da ita ba tunda azhar da al'asr duk sifar su daya na'am وسواء غيرت الحكم الفرد أم لا kuma daidai ne ta canza tabbataccen hukunci ko bata canza tabbataccen hukunci ba وسواء أوجبت نقصا نقص أحكام
Naqd- naq- naqda ne ko naqda نقض ba kuma daidai ne ta wajab ta tabbatar da warware hukunce hukunce da ta- da da suka tabbata da hadisi ليست هي wadda ba ta cikinsa wannan ziyadar ba ta cikinsa أم لا ko kuma ba ta wajabta wannan ba وهذا القول محفوظ عند الجمهور والفقهاء والمحدثين wannan shine kaulin jumhurul fuqaha wal muhaddithin qabuluha mutlaqan sau da yawa haka za ka ga ibn an-nawawi yana faɗa to hadhihi ziyadatun min thiqa wa ziyadatu thiqa maqbula kullum maganar su kenan to haka za daga cikin muhaddithin duk da yake idafansa ga muhaddithin akwai nazar ibn hajar ya ce ba haka bane muhaddithin suna tafiya tare da qara'i na'am بل ادعى ابن طاهر bal abun abul fadl ibn tahir al-maqdisi yayi da'awar al-ittifaqi alayhi al-ittifaq ala hadha al-qawl
الثاني kauli na biyu لا تقبل ba a karbanta mutlaqan wato ba tare da wani kaidi ba ta kowace fuska لا ممن كان ناقصا la daga wanda ya ruwaito ta ya ruwaito hadisin na- naqisan ولا من غيره ko daga wani wala daga wajen waninsa وثالثها kauli na uku أي ay al-aqwal wato na uku أنها تقبل cewa ana karbanta إن زادها غير غير gairu man rawahu naqisan idan wanda ya kara ta idan wanda ya ruwaito ta idan wato wani wanda ya ruwaito ta a a tawaye ya ruwaito hadisin ba tare da ambatan ziyadar ba ya zama to shine ya ya kara wato idan wanda ya yi ziyadar ba wanda ya ruwaito hadisin naqisan ba ne. an fahimta kamar a a idan muka dauki a kamar idan muka ɗauki hadithin abdullahi ibn mughaffal idan shariba alkalb fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma yarsilhu sab'a marrat ulahunna bintura Abdullahi ibn Ziyad ya ruwaito wannan hadith din afwan Ali ibn Musir ya ruwaito daga Abdullahi ibn Ziyad daga al-A'mash to a kaddara cewar a shi a wanda ya kara falyuret hudun nan ba abdullahi ibn ziyad ba ne wani rawun ne daban to shi ne sai a karbe ta amma idan shi abdullahi ibn a in za da ha gairu man ra'a a salisu ha tubbaru in za da ha gairu man rawa hun kusa a ce wanda ya ruwaito hadisin babu wannan lafzan sai wanda kaga shine ya ruwaito shi na kisan ke to gairu man rawahu na kisan shine ali shine kamar abdullahi ibn ziyad wanda ya ruwaito da da ziyadar ke to idan wanda ya ruwaito shi na idan wanda ya karata ba shine ya ruwaito shi na kisan ba to sai a karba wato kai zaman to wanda ya ruwaito hadisin ya ruwaito shi da fuska biyu daya barra da ziyada marra ba ziyada domin in ya zama to wanda ya ruwaito sai ya zama to kamar wani hadisi ne daban wannan kauli ne kada ku damu da duk wayannan abuwal din ku dai ji kawai domin hakikatan magana akan ziyadatu thiqat ba ka'ida ta duru ma alqara'i ina bude ibn hajar rinjayar a cikin annukat ala kitab ibn sana babu wata ka'ida tare da ita ta tafiya ne tare da qara'i wanda yake karban ziyada wani lokaci sai ga bai karba ba kuma wanda baya karbanta wani lokaci kaga ya karba wanda yake karbanta idan ya zama to cewar akwai akwai sabanin ruwa wani lokaci sai ga ya karbe ta ko babu sabanin ruwa to wataƙila ma wannan ne yasa da suka saba da saboda ana ganin abin sani'in malamai manyan malamai wata ran su karbe ta a cikin wannan hali wata ran su karbe ta a cikin wannan hali sai su ba su gano abin da malaman hadith suka gano ba suka gane cewar wannan abin da ya sa kaga suna yin haka suna aiki ne da ƙara'in me ya ƙara'in wato dalilai na waje dalilai da dama da za su dubu ba na wala tuqbal mimman rawahu mimman mimman hazal kuma ba za su wala tuqbal ba a karbanta daga wanda ya ruwaito mimman hazal ai mimman qata'a wa naqas daga wanda ya ruwaito ta naqisan wato idan wanda ya ruwaito ziyadar kuma shine ya ruwaito hadisin naqisan to ba za a karbe ta ba na'am qala ibn salah mun ruwaito hikaya daga mafiya yawan malaman hadith akan idan wato waɗansu ƙaumun idan waɗansu masu riwaya suka ruwaito hadisi mausul wato suka sadar da shi wa arsalahu ƙaumun waɗansu kuma suka ruwaito shi mursalan cewa hukuncin ga wanda ya isali ma anna waslahu ziyadatun fiqa ziyadatun min fiqa tare da cewa wasl din ƙari ne daga fiqa wato wannan shine yasa suka suka kirga wannan a cikin aqwal kun san daga cikin akwal ɗin da aka faɗa wajen ta'arudul alwasli wal irsal akwai wanda suke cewa alhukumu lil wasil ko saboda ya zo da ziyada akwai kuma wanda suke cewa alhukumu lil mursal wanda ya irsal saboda shi wanda ya irsal ana da tabbas mursal an yi sabani akan ziyada akan wannan saboda ka sai a tsaya tare da asal al asal shine mursal ziyada akan mursal din wannan shi ake shakka akai saboda ka sai suka sai suka karba al mursal to sai suka ɗauki wannan ababin ziyadatul fiqat suka kirga shi a cikin alquran suka ce wannan ya nuna kan cewar idan aka rubuto hadith da wannan ta fuska biyu ɗaya da ziyadatul lafz ɗaya babu ziyada ɗaya kuma babu wannan lafazin to idan mutum ɗaya ne ya ruwaito to su ba za a karba ba idan kuma mutane idan kuma mutane daban ne suka ruwaito sai a karba to wanda suka ce ba za a karba ba saboda sun dogara ne da wannan kaulin da aka rinjayar a babin da aka ambata a babin ta'arudul wasli wal irsal na cewar al-hukmu lil mursil na'am rabiu qauli na hudu shine abinda aka ce fila in zukira idan in zakara idan shi rawin ya ambata ya ji kowanne daga cikin hadisan guda biyu fi في مجلس majalisaini a majalisi guda biyu me ake nufi da kullu wahid min al-khabarain wani ne al-khabarain din ɗaya bi ziyada ɗaya naqis yawa santu na'am ya ji su a majalisi biyu wato rawi ne ɗaya ce duk biyun ya ji kuma a majalisai daban-daban To kaga wannan karina ce da take nuna me da take nuna kan cewar hadisin haka riwayar hadisin ta yau wata ran malamin ya ruwaito shi tamman wallahu ta ruwaito shi nafisan yanzu kaga kamar kamar hadisin abin musal ash'ari la nikaha illa bi wali sabanin isra'il da shu'ba da a sufyanu thawri sufyanu thawri suka ruwaito shi mursalan saboda duk su su biyun sun ji shi a majalisi ɗaya ne sabanin shi kuma Is- abu sabanin isra'il isra'il shi bai ji shi a majalisi ɗaya ba amma haka malamai sun yi sabani waɗansu suka rinjayar da riwayar shu'ba da sufyan saboda ziyadatu dhabt saboda ƙarin hadda suka watsar da riwayar isra'il waɗansu kuma suka rinjayar da riwayar isra'il saboda duk da haddar shu'ba hadisin su kama hadisi ɗaya ne inda a majalisi ɗaya suka yi riwayarsa sau da aka ta'idadul majalis adadin majalis na sama'ul hadith ya daga cikin wujuhul tarjih sanin cewar wata abin da zai nuna a cikin riwayar cewa an samu ta'addudul majalis majalisi sama da daya aka yi riwaya yana daga cikin wujuhul tarjih ana amfani da su wajen tarjihi to kuma duk fuskokin duk fuskokin tarjihi da su ake amfani wajen hukunci akan ziyada ko za a tafi da ko ba za a tafi da na'am
في كل مجلس من الإمام a cewa sun ji idan ya ji idan wato ya ji dukkan hadisan a- a- ya ji kowanne daga cikin hadisan حمل fi kulli majalisin a cikin kowane majalisi min kuma daga majalisan guda biyu حمل بعضهم Yeah.
ذلك الفرع.
wato ya ɗau- ya ruwaito ɗaya- ya ruwaito sashi daga cikin waɗannan hadisai guda biyu أو على ذلك إلى ko kuma idan ya- ya idan ya danganta wannan ya zuwa ga majalisi guda ɗaya ne ولكن النسيان للزيادة sai dai yana yin da'awar annisiyana liziyada walakin awin nisiyanu yadda'i awin nisiyana yadda'i awin nis ko za a yi wannan abin nan ne ko a ishtigal ne awin nisiyanu yadda'i ko awin nisiyana yadda'i alalwaci alawaci hain ko ishtigal ne wannan ayyama shababati ne ne ayyamar shababati fagtanimha inna shababata la tadum ko misalin istighali da yara suke gawa ayyamar shababati fagtanimha inna shababata la tadum وإن الحداثة eh
منها a- ala to ay- ayyamar hadathati eh ayyamar hadathati fagtanimha innal hadathata la tadum eh ayyamar hadathati kaga wannan istighali ne. ayyamar hadathati fagtanimha ay fagtanim ayyamar hadathati fagtanimha to haka nan ma annisiyanu yadda'i zaka iya al-afsah kace annisiyana yadda'i shine ishtira ko kuma wato yana a majalisi ɗaya ne amma yana yin da'awar annisiyan mantuwa yace ya ji hadisin ya ya ya ruwaito hadisin sannan yace amma na manta ga yadda hadisin yake to kaga ya tabbatar da cewa ziyadar tana nan kenan ko Eh.
بأن قال bi an kala shine ya ce
كنت أنسيتها kuntu unsituha na kasance an mantar da ni to kubalu to anan sai a karbi ziyadatu min saboda kaga halaye biyu kenan hali na farko an samu ta'addudul majlis kuma daga wajen mutum daya Eh, yi cewa di ya ji hadisan guda biyu a majalisai guda biyu sai a karba saboda wannan kaga duk me me yasa aka yi haka me yasa aka me yasa shi me wajibin karbanta ma wajibul me wajibin tarji me wajibin karbanta ana
kamar zai iya zai iya haifar abubuwan tawaye
A'a, wannan ya nuna cewa bai mantuwa ba abin da za ba a karɓa saboda ana shakka ne kar ya zama to wahami yayi ya ƙara amma yayin da ya ce ya ji hadisin a majalisi guda biyu duk guda biyun ya ci su a majalisi daban wannan me yake nunawa ya kiyaye ya kiyaye a gani to kuma me wajihin ɗayan ya zamanto ya yi da'awar nisiyan shi ma in yi da'awar in yi da'awar mantuwa sai a karɓi ziyadar ehem a'a tare kuma ne tsaf din ya nuna kan cewa ya kiyaye tunda har ya san abin da ya tuna ya san abin da ya manta shi wannan ilimi dai yana tafiya ne da galabatu dan akan abin da zai rinjaye da cewa kai mutum ne ya kiyaye ba ya tuna bai manta ba bai yi wahabi ba na'am وكان خبرين يعمل بهما
wa kana khabaraini yu'malu bihima sai su zamanto hadisai ne guda biyu da za a aiki da kowanne daga cikin su
وإلا wa illa idan kuma ba haka bane ai idan bai ambaci ya ji na'am bi allam yadhkuri as-sama'a fi majlisaini ya zama to bai ambaci ya ji hadisin ya ji hadisan a majlisai guda biyu ba ولم يدع walam yad'i nisyana kuma bi yi da awar mantuwa ba يتوقف yutawaqqafu fihi sai ai tawaqqufi ba za a yi karba ba ba za a yi rubutu ba هذه العمل ai fil amali biha wajen aiki da wannan ziyadar litta'arud saboda cin karo da juna
وهذا القول نقله التبريد
wannan kaulin al-imam suyuti ya nakalto shi a cikin tadribin rawi an ibn sabba daga ibn sabba na
وقيل إن أكثر حسب خاتمة وقيل فيما إن واضح العدد إن كان من يحكمه قال لا يقبل لا يقبل عن مثلها في عادة لا تقبل na waƙila in in akthar in akthara hadfa haturat waɗansu kaul- waɗansu a wani kaulin kauli na biyar kuma shine in ya yawaita wato sha a a a a shafi ziyadar rashin ambatanta kenan turad to sai a yar- sai a yarda domin ya nuna yana yawan shakkar ta kenan waƙila fi ma in rawa kullal adad kuma aka ce ƙauli na shida a idan kowanne daga cikin fuskokin guda biyu adadi na ma- na malama- na ruwa ta ya ruwaito su in kana man yahdhifuha la yaghfulu kuma sai ya zamanto wanda ya shafi wan- wanda bai ambaci ziyadar ba la yaghfulu wato ba zai gafaltu ba an mitliha da kutankucin wannan ziyadar fi adati a cikin al'ada la tuqbalu to ba za a karbe ta ba wato idan kowanne adadi sun ruwaito sai aga kuma wanda bai ambata ba a ce kamar sa ba zai yiwu a ce ya manta ba to a nan wajen la tuqbalu ba za a karbe ta ba yanzu kamar in kace zaka aiwatar da wannan hadisin akan a hadisin malik na a farda rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min min ta'am ala kulli dhakarin aw untha a- a- a- ala kulli a- a- hurrin ala kulli dhakarin aw untha hurrin aw ab sai ya ƙara malik ya ƙara min al-muslim to yanzu kamar ubaidullah ko da ubaidullah ya ambace ta amma kamar irin su laif da ba su faɗe ta ba da su ayyubu saktiyani yanzu in kace za ka ɗabbaka wannan sai kai raddin ta ma a ce yanzu kamar laif faƙihi ya san ma'anar ya san abin da minal musulmin za ta yi ga wannan hadisin taqiyid ne bai faɗe ta ba yanzu sai a ce ba za a karɓe ta ba ko da yake gaskiya kaga kamar imam ahmad shi ne sai ya karɓi wannan ziyadar ya ce ya ga tare da malik akwai waninsa a wata riwayar a ya ce saboda malik amma a wata riwayar ya ƙara kan cewa wa ma'a malikun zai rubu shi ne ubaidullah ibn umar to kaga wanda ya rike nuna maka cewa duk ƙara'in ne ake duba babu wata ƙa'ida yanzu kaga an kace za ka ɗabbaka wannan ƙa'idan akan wannan hadisin sai kai raddin riwayar malik saboda wanda suka faɗi saboda duk da an samu adadi sun faɗa waɗan wani adadi sun faɗa wani adadi ba su faɗa ba kuma in aka duba aka ga cewar wanda ba su faɗa ba matsayinsu a hadda bai kai a ce sun gafara daga gare ta ba tunda fahihai ne sun san ma'anar riwaya kuma ga su kufar kamar ayyubu safiya ne kamar lai amma ba su faɗe ta ba to sai a ce yanzu wannan hadisin wannan bisa wannan ka'idar ba za a karɓe shi ba ba za a karɓi ziyadar ba na makaranta shafi والخامس alhamis ɗauri na biyar ما قيل إن العبارة بما روى منه أخطأ
a innal ibra cewa abin lura bima rawa minhu akthar daga abin da ya ruwaito daga fuskokin hadisin mafi yawa
فإن أكثر حسبها fa in akthara hadfaha in ya yawaita sha in ya yawaita yanke ziyadar
فرد turad sai a raddinta وإن استوى fa in istawa in kuma yawan ambatonta da yawan rashin ambaton daidai wa daida ne قبلت qubilat minhu sai a karba من باب أولى wa min babi aula in kathrat ziyada min babi aula idan ziyadar ta yawaita ya fi yawaito ta
وهذا يقول عن المقصود lil imam razi wannan an rawaito shi daga al-mahsul ga imam abubakar razi a gani yanzu to ina ina shi malaman usul fiqh ina su ina shi da cikin harkar saboda abu ne wanda saboda biya zo ta babin wujubut tafsir sai wani lokaci za a ga sabanin fuqaha inda sun shiga cikin ilimin hadith a cikin duk sai musu maganin duk da yawa daga cikin sabanin su su malaman hadisi su ba sa kallon wannan abubuwan da suke faɗa amma abin da ta su malaman usul suka faɗa sun yi wannan ne ta bahafin mabahin ɗin attarji a usulun da suke kuma kuma suna amfani yana fanni ne da yake amfani da Allah wato al'ulumul aqliya ilmin mantiq hankali na'am
والثالث kauli na shida ما قيل فيما shine aka ce fi ma in rawa kullum من الزيادة وعدمها idan ya zamanto kowanne daga ziyadar da rashinta عدم idan adadi ya ruwaito su اثنان وأكثر ai su ne abin da yake nufi da adadi shine mutum biyu ko sama da haka
فمن كان من أي راوي الذي fa in kana man نعم idan wan- idan shi wanda ra'ayi yana nufin rawun da الذي لا ya hazifuha da yake rashin ambatanta ai ita a ziyada la ya fulu يقول bi zammil fa la ya fulu fil ashhar wa yajuzu al fathu ce la ya fulu
عن مثلها gabarin wato ambatan kwatan eh, gabarin tuna eh, a gabarin wato ambatan kwatan kwacinta إعادة a bisa cikin a bisa hukuncin al'ada نعم وإن كانوا wato su kasance a cikin yawan su بحيث لا يتصور da yadda wato la yi tasawwaru mithluhum an mithli tilka ziyada la yi tasawwaru akwai abu da fadiya yawa ba a tasawurin rafkanuwarsu rafkanuwar kwatankwacinsu عن مثل تلك الزيادة gabarin kwatankwacin wannan ziyada سواء كانوا على المتواتر أم لا
daidai ne ko da su wa'annan a a mutanen a adadin sun kai adadin tawatur ko ba su kai adadin tawatur ba سواء كانت الغفلة ابتداء أو دواما daidai ne ko da ita gaflar ibtida'an wato daga farko ne ba su suka gafala ga rashin ambatanta audawa man ko kuma a koyaushe ma'ana ba taɓa samun wani lokaci sun roto wani lokaci ba su roto ba أو ابتداء a ibtida'an faqat ko kuma wajen a a farkon sha'ani ne kadai أو دواما ko kuma dawaman faqat wato a dukkan sura inda ya zama tokan cewar adadin ya kai wato ba a ba a suranta kan cewa adadin su za su yi gafala gabarin ambaton wannan to sai a to la tuqbalu ziyada ba za a karbi wannan ziyadar ba وإلا wa illa in ko ba haka ba ko bidar sai a karbe ta وهذا يقول أن anil amini an ruwaito wannan daga al'amini daga cikin malaman usul fiqh na mazhabal hanabila
وهو الحاج wa ibn al-haji mai muktasar daga cikin malaman fiqh da usulihi na mazhaban malik
وعن وعن- wa ibn as-sabba da kuma ibn as-sabba ash-shafi aidan وقال ابن سمعان مثله.
mithlahu ibn as-sam'ani shi ma ya faɗi kutankucin wannan shi ma yana daga cikin shafi'iyya وزاد أن يكون amma shi ya ƙare an ya kuna mimma ta tawaffaru dawa'i ala naqli zamanto ita ziyada tana daga cikin abin da bukatuwa take cika akan su a ruwaito kamar sa to ana samun cikar bukata a ruwaito saboda tana da alaka da hukunci yanzu kamar minal musulmi inda ta tabbata akwai ba abin da zai sa a ake faɗanta
واختاره في جمع الجواب waktarahu fi jam'il jawami kuma as-subki ya zabi wannan kaulin a cikin jam'ul jawami
لا يقال إذ كانوا على التواتر idza kanu adad at-tawatir على التواتر ba za a ce idan adadin su ya kai adadin tawatur كانت الزيادة ziyadar ta zamanto مقطوعة wato maqtu'an bi kadhib bi kadhibiha abar da ake yankewa ce akan ƙaryarta tun daga shi adadin su ya kai at-tawatur kuma basu faɗa ba kaga in basu faɗa ba to sai a ce to wannan yana nufin cewa kenan ziyadar ta zama ƙarya tunda in su basu faɗa ba sun yi ijma'i kuma tuhilul ada fi tawaturi akan a- akan ƙarya
ولا تكون محل الخلاف to wannan ba mahallin khilaf bane لأننا نقول domin mu muna cewa محل القبول بالكذب
a wurin da ake yankewar kan cewar an yi ƙarya إنما هو إذا مخالفة العادة yana kasancewa yana zamantowa ne kawai lokacin sabawar al'ada وما هنا لا يقال abinda ku yake a nan wajen layu halifuwa baya sabawar al'ada al'ada
كما هو kama huwa فرض المسألة farz kamar yadda ake farlanta ita mas'alar
ولم يدعي ناقل الزيادة shi wanda ya riwayar ziyada bai yi da'awar cewa أن غيره مشارك cewa waninsa ya yi musharaka a cikin saura a cikin jin wannan hadisin tare da shi ba
وأما مسألة القطع amma ita mas'alar alqat'i bil kadhib yankewa da kan cewa ƙarya aka yi فمطلوبة to ana farlanta ta ne idan wanda ya kadaita المضطرة mai wanda ya kadaita da riwayar بالخبر خلق كثير jama'a mai yawa suka yi tarayya da shi wajen wajen jin hadisi فيما يدعيه سببا للعلم sai a a cikin yadda yake da'awar yake da'awar cewa shine sababin da ya bashi ilimi وتعمله to kai tunani akan wannan wato a, idan adadi ne na tawatur idan adadin tawatur ne ya zama to suka yi nafiyin ziyada sai idan akwai da ba za a wato mas'alar a, wa- wa- yana cewa idan adadin ya kai adadin tawatur ai kamata ya kai wannan matsalar ta shiga ciki tunda ita babu zancen shakka ana akwai ana maganar katsu ne sai ce to inda adadin tawatur zai iya yin katsu da ƙaryar da ƙaryar shi wanda bai ambace ta da ƙaryar shi wanda ya ambace ta shine idan yayi da'awar kan cewar waɗanda suka ji hadisin tare da shi a lokaci daya adadin su adadin tawatur to a nan wajen shi ne zai zamanto abin da ya faɗa a zai zamanto yana rusa abin da yake al-ma'lum wato abin da aka kaso akan cewa ma'lum ne amma ta in babu wannan da'awar ba zai zamanto haka ba saboda haka ba bai kamata a yi iradin wannan ba bai kamata a yi iradin batun adadin tawatur akan wannan mas'alar ba na'am
وقيل لا إلا تفيد الحكم وقيل حكم لم تغير الوجه waƙila la aka wa- a a wa- ƙauli na takwa a- na nawa kenan na bakwai Yad- aka ce la ai la tuqbal id la tufidu hukma idan dai ba za ta bada fa'idar sanin wani hukunci ba waƙila khudh ma lam tughayyir nadman waɗansu kuma suka ce a karɓe ta ma lam tughayyir nadman matsawar bata canza ka'idar irabi ba da Allah malaman usuli da rigima sun shiga cikin harkar ilmin hadith sai ta kawo abubuwa waɗanda suke la mahalla laha yaushe zaka samu wannan a cikin qara'in ne amma dai haka dai malaman usul suka faɗa da kuma malaman hadith suka yi musu kara suka shigar da shi cikin ilmin mustala wannan gaskiya yana daga cikin mabahis din da yan usuliyin suke faɗa kun kuna so kusan yadda sha'anin ta'amulin muhaddisi nake da ziyaratul fiqa kuje kuje mulkar alakitab ibn salah da ibn hajar shi zai kawo muku mahangar malaman hadith mahangar malaman hadith a kuma abin nan maybe zan zan ciro muku mukaddima ta ta wannan babin a cikin risalata da manhajin imam ahmad wajen ta'amul da ziyadatul fiqa na'am
والصابر a wato kauli na biyar na bakwai ما قيل لا تفيد shine wanda aka ce la tuqbalu ziyada ba a karban ita ziyada إذا أيدينا لا ya- a- a yayin da ya zama to la tufidu hukman ba ta bada fa'idar sanin ba ta bada wato fa'idar wani hukunci na shari'a بخلاف ما إذا أفادته sabanin idan ta bada fa'idar wannan hukuncin to sai a karba fa tuqbal sai a karba
والثالث kauli na takwas ما قيل قول الزيادة shine aka ce khudhi ziyada ka karbi ita wannan ziyadar ka karbe ta ما لم تغير ظنا matsawar bata canza wato jerin eh, tsarin jerin zance ba يعني إعراب yana nufin yana ana yana nufin wato al-i'rab فإن غيرته to idan ta canza shi تعارض ta'araba to sai ya zama to hadisan sun yi sabani su su biyu قال في التدريب a cikin tadribin rawi imamu suyuti yace وقام ابن الصباح ibn sabbag ya hikaito wannan kaulin anil mutakallimin daga wajen malaman wato ilmul kalam
والصفي wasafiyul hindi والصفي ya haka zalika ma asafiyul hindi anil aktharina كان يروي في أربعين شاة شاة آه، ثم في أربعين نصف شاة
Ah, kana yurwa ana ruwaitowa fi arba'ina
شاة fi arba'ina shatin thumma fi arba'ina nisfu sha aha me wajihin sabanin irabi Okay. eh wajen hadisin zakka ba wato aka ce fi arba'in shatun aka an yi ruwa fi arba'ina shatun kaga wannan mubtada da khabar ko mubtada mu'akhar sai kuma fi arba thumma arwayto kuma fi arba'ina nisfu sha wala ni dai lam yadhhar li fuskar sabanin i'rabi sai dai a ce dai sabanin ma'ana tunda zai zama totan zai zama totan naqub kenan ta'aruf ne eh to ina zuwa a a me tamyizin tamyizin tamyizin adadi min min min min ashara a a la tis'un wa tis'una na'ja eh haka din ne babu wani abin nan tamyizin ta mufrad ne تمييز عشرة إلى مئة مفرد آه، من واحد إلى عشرة شيني آه، آه، جمع القلة من مئة كما يزمد جمع آه، تمييز آه، آه، آه، إيه هكذا با تمييزي بني في أربعين شاتم Mm, shi ma ɗin haka ɗin ya fi kagan ka ɗauke shi fi arba'ina nisfu shatin nisfu shatin a mubtada mu'akkar fi arba'ina khabar muqaddam sai dai kawai zai zama to tanabu kenan ta ya za a ce fi arba'ina shatin sannan kuma fi arba'ina nisfu shat je kafin ya samu mana mun duba a abin nan a sakawi bai kawo ba mu ci gaba za mu dawo mata insha Allah mun ina sacin a sauran tukun mustala mu gani وزيد تحصيل ما wazida qaulun tasi an ƙara qauli na tara لا تقبل من مجلس الإكرام
mutlaqan مطلقا ba a karbanta in ta canza al-i'rab mutlaqan a'a aiwa Na- wannan eh, lam tughayyir nazman ay nazm al-kalam نعم duk da ya je ce wal murad i'rabu amma nazmul kalam din kaga wannan yattabi wannan ka an yura fi 40 shatun thumma fi 40 nisfu shat kaga wannan nazmul kalam la yastabi a ce fi 40 a cikin dukkan wato awaki 40 zaka bada akuya kuma sannan kuma a cikin 40 zaka bada rabon akuya kaga wannan abin nan al-kalam la yastabi annabi Isa amma ba a Iran ba shi yasa to kage ya kawo yanzu na al-Iran wa qila la tuqbal in ghayyarat al-i'rab da i'raba mutlaqan aka ce kuma ba a karbanta idan ta canza i'rabi gaba daya da ta kowace fuska
وعاشر wa ashir na hudu na, na goma
تقبل إن كان راويها حافظا ana karbanta in kana rawiha hafizan idan rawinta mahaddaci ne Eh, وحال kaga wannan qarib min qaulil muhaddisi cewa ah, ana karbanta idan wanda ya ruwaito ta hafiz amma laysa ala itlaq sai da ya zaman sai da- sai dai ya zaman to kan cewar mim ah, hafiz ne kuma mimman wato tuqbal minhu wato at-tafarrud irin wanda idan ya kabe da hadisi shi shi kadai za a iya karba don akwai wanda ko da yana da hadda amma in ya kafa amma haddasa ba ta kai wanda yake tafarrur ɗinsa ba za a ɗauke shi munkar ba akwai wanda in yi tafarrur da hadisi za a ce wani hadisi munkar ne. ko da yana da hadda ya ce hadisinsa munkar ne domin bai kai a ce ta baki ɗaya duk duniya ba wanda ya rubuta hadisi sai shi ba to wadda shi ta suka yi taƙidinsa da wani an ya kuna hafizan mimma wato mimman la yu'addu tafarruduhu munkara wanda ba a daukan tafarrudinsa da riwaya ya zama to hadisi ne munkar na'am
وحال أشر hadi ashar hadisi na 11 kauli na 11 تقبل في النقل دون الوقت ana karbanta a lafazi ba a ma'ana ba wato a lafazin da an ji an yi amma ba za wato ma'ana ba za a yi hukunci da ita ba
قال الحافظ مهدي a qala al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi اجتمع عبد ya shahara daga taro na malamai القول بقبول زيادة kaulin da suke cewa ana karban ziyada mutlakan ta kowace fuska ba kaidi min ghairi tafsilin ba tare da rarrabewa ba ولا يتأتى ذلك ka gani ga wa- ita ce maganar wala ya ta'atta zalika ala tariqil muhaddithin wannan ba zai tafi ba akan tafarkin malaman hadith المشتركين في الصحيح wanda suka sharɗanta a cikin sharadin hadisin sahih
أي ai الحسن tare ma da alhadith alhasan فلا يكون Allah ya kuna shadhan kada hadisin ya zama to shadh
ثم البحث ثم يفسر- يفسرون الشذوذ sannan su fassara الشذوذ مخالفة الفكر da mukhalafatu thiqa sabawar la- rawi athiqa man من هو أول huwa awthaqu minhu wanda ya fishe thiqa to da ka taya za a yi kuma an ce ba da hadisin kai ya zama sha ko to nan ma'anar sha kuma shine athiqa ya saba ma wanda ya fishe thiqa wanda ya fishe to in ku haka ne taya za a ce in yayi ziyada idan thiqa yayi tafarrudi ya ya ruwaito ziyada za a karba tunda in ya in ya ruwaito ziyada ba muhalafa bace dan yana cewa wanda ya- wanda ya- wanda bai ambace ta ba ya saba masa ya saba mu shi wa- ya saba masa yayin da ya ambace ta to da kaga wannan in dai kenan za a iya hukunci akan hadisin sa da cewa shafi ne kaga ma yadda za a yi tafi ziyada da ta tsaya kun gane aikin yanzu sa na'am
قال والمنقول على الفتح qala wal manqulu abun ruwaitowa daga malaman daga manyan malaman hadith المتقدم al mutaqaddimin magabata كيحيى ka Yahya al-Qattan Yahya ibn Sa'id al-Qattan malamin Ahmad malamin Imam Ahmad ibn Hanbal da su Yahya ibn Ma'in da su da- Yahya ibn Ma'in da Ali ibn al-Madini tabaqar sa tabaqar ah, ah, ah, tabaqar tabaul atba'i tunda almajirin Malik ne
وأبناء مهدي wa abna'i mahdi abna'i mahdi kuma wa ibn mahdi ne da ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi shi qarinin al-qattani qarinin al-qattani dukkan shi dukkanin su kuma yan basra ne basriyan dayan su mutashaddid dayan su mutasa dayan su mu'tadil abdurrahman ibn mahdi mu'tadil kamar yadda zamu gani hudu jarhuwar ta'dil na'am wa hanbal to abna mahdi wa hanbal wa ma'in wal madini ƴaƴan mahdi wato a- abdurrahman ibn mahdi da kuma ƴaƴan hanbal wato shine ahmad ibn hanbal wai istisar ne yake wannan na'am wal madini da kuma abna da da shi ma dai kamar yadda shi akan abdi ya wanza a musu abna din da ibn al madini wato maimakon ya ce ibn mahdi da ibn hanbal da ibn ma'in eh, da ibn al madini sai ce abna'u kawai wal bukhari da imam al bukhari wa abu zur'a ar-razi wa hakim to kan ko wannan ma bi la istaqim in kai zama kai atufi akan wato kai ya hada musu abu din abu zur'a wa hatim wa abu hatim malam balarabe ne ko wannan mai sharhi ne yawa sai dai abawai din eh abawai eh haka ne abawai haka ne abawai abawai zur'a wa hatim eh da abu zur'a da abu hatim wannan sa'i da imamun nasa'i da dara kudni wannan su ne suka fi kowa shahara ya haɗa malaman ilal malaman ilal alhadith a kowace tabaka ya ɗauko waɗanda su su ne suka shahara a tabakar su a tabakar almajiran malik a malaman su imam ahmad alqattan da ibn mahdi a tabakar almajiran su ahmad ibn hanbal da ibn ma'in da yahya da ibn ma'in da ali ibn al-madini a tabakar almajiran su al-bukhari da muslim da abu zur'a da abu hati tana tabakar wanda suka zo bayan su an nasa'i a tabakar bayan nasa'i a zarar wa gairuhum da mawaninsu da itibarar tarji lura da ka'idar tarji fi ma ya ta'allaku bi ziyada da a cikin abinda wato ya rataye da ziyada al-munafiya wadda take korewa wato domin a ziyada akwai a ziyadatul manfi'a almunafiya wadda take kore abinda hukunci ya tabbata akwai ziyada wadda take ita kawai ziyada ce ta wato ziyadatu tawdih alma almunafiya ita ce wanda yake kamar za ta yi taqidin mutlaq ko ta yi tafsisin al'am bi haythu yalzamu min qabuliha raddu riwaya al-ukhra ita ce wanda yake in ka karbe ta to zaka yi raddun wancan ita ce a ziyadar munafiya wadda take tu'affir fil hukm ba ba a san daga wani daga cikin su ba idlaqa qabul ziyada da yake idlaqin karban ziyada suna cewa al'amal yaduru ma at-tarjih tarjih ko kuma kace al-qara'in al-qara'in din shine wujuhul tarjih na'am a lokaci yayi ko to mu tsaya a nan kenan kar mu karasa babin Eh, to tsaya nan ne. Na'am. Saura baiti biyu, in muka karasa to ba za mu samu hadisi ba sai kaɗan. Eh, to mu karasa din sai mu hadisi ɗin ko kaɗan ɗin. Na'am? To, na'am.
وهو الصلاة قال وهو المؤتمن إن خالفتنا للآت فلنرد Wabnu Salahi ƙala, Abu Amr ibn Salah ya ce, wa huwa al-mu'tamad, kuma magana sai ta ce a bar dogara. In khalafat malin fiƙati fahiyar Idan wannan ziyadar ta saba abin da yake ga wato abin da yake a wajen fiƙat fahiyar rad, ai fahiyar marduna, to wannan ra'ayin raddin ta. Ana ba za a karɓe ta ba in ta saba ma abin da yake wajen amintattu. Na'am.
وقد تنبأ الحارث أبو عمرو بن الصلاح Ya ce, wa ƙatta nabbaha haƙiƙa alhafiz Abu Amr ibn Salah ya faɗaka حيث ga wannan yayin da ya ce وتبعه kuma al'imamun nawawi ya bi shi قال المصنف ma- eh, imamu suyuti ya ce وهو المؤمن.
wa huwal mu'tamad shine abin dogaro a wannan matsala
قد رأيت تقسيم ما ينطلق ما ينطلق به الثقة خلافا قد أبقى.
to ya ce ni ina ganin ana raba abinda arrawi athiqa ya kadaita da riwayarsa wato ya zuwa ga kashi kaso uku أحدها na farkonsu مخالفة الزمال idan ziyadar idan ƙarin da ya yi a cikin riwayarsa ta saba abin da yake ga afiqat بأن تقع مخالفة ta zamanto ta ta zo mai sabawa mai منافية munafiyatan mai korewa لما رواه ga abin da suka ruwaito وهي to wannan ziyadar زيادة الرد rad ai marduda a barriyar wato a bar yasarwa ce a bar raddi ce كما سبق في نوع الشارع kamar yadda ya gabata a nau'in alhadith sha
والثاني kaso na uku ما أشار إليه بقوله to shine abin da ya ishara gare shi da fadin sa أولى aw la fahud tilka bi ijma'in wa ba aw khalafa al itlaq faqbal fil asah aw la ko kuma bata saba masa ba fahud fahud tilka to ka dauki wannan riwaya ka dauki wannan ziyada bi ijma'in da ha- da haduwar malamai wa ba wannan ya bayyana wannan ya bayyana akan haka wato ijma'i ya bayyana akan wannan aw khalafa al-itlaqa ko kuma kawai itlaqi ta saba mu wato ta kayyade mutlaq faqbal fil asah to ka karbi wannan ziyadar fil asahi a mafi ingancin magana na'am والثاني ما أشار إليه بقوله wa thani kaso na biyu shine wanda ya ishara gare shi da fadin sa أولى تخالف ما لم ko kuma ba ta saba ma abin da yake wajen athiqat din بأن لا تقطع- تقع مخالفة ya zamanto bata zo mai sabawa ba بها لما رواه a cikin wato ta zamanto a sabanin da ke cikinta bai abu- bai zo a a- a- wato ya zamanto bata zo alhali tana mai sabawa ga abinda a- a- alhali akwai sabani ga abinda su suka ruwaito shi ba abinda waninsu ya ru- abinda waninsa ya ruwaito أصلا aslan ta kowace fuska وجود تلك to الزيادة wannan ziyada sai ka karbe ta وقبلها kai aiki da ita كالحديث الذي تفرد برواية jumlatihi thiqa zai zamanto tamkar hadisin da riwayarsa gabaki ɗayansa ya zamanto a thiqa ne ya- ya kaɗai shi da riwayarsa sai aka bici ولا تعرض فيه لما رواه الغير
kada ka أصلا wa- wala kada ma ka hangi abinda waninsa ya ruwaito da wannan sabanin ko kaɗan domin wannan matsayin hadisi ne daban tunda abinda ya kawo babu sabani sai ya zamanto kamar ƙarin wani hadisi ne وذلك بالإجماع wannan kuwa bi ijma'in wada da ijma'i ne wanda ya bayyana عبارة ابن الصلاة ibarar ibnu ibarar ibnu sala ita ce وقد ادعى القديم al-khatib al-baghdadi yayi da'awa بالاتفاق a cikin sa a cik- ya- yayi da'awar ittifaqin malamai akan wannan
قال في التدريب Imam Suyuti yace a cikin tadribur rawi أسنده إليه liyabra'a min uhdatihi shi ibn sala ya dangana wannan ijma'in ya zuwa ga al-khatib liyabra'a min uhdatihi dan dan ya kubuta daga bibiya a ce ina ka samu yace to ga wanda ya faɗa can
والثالث wa thalith qawli na uku ما أشار إليه shine wanda ya ishara gare shi da faɗin sa أو خالف رواه ko kuma shi rawin da ya yi da ya ruwaito ziyadar ya saba ma al-itlaq wato sakewa babu kaidi baka itlaqi kawai ya saba ma هو بين الاسمين الأول to zai aka ga ya kasance tsakanin ismi na farko guda biyu bai saba gaba ɗaya ba bai yi muwafaka gaba ɗaya ba ya zama to akwai nau'in sabani akwai nau'in muwafaka
وزيادة الأرجع kamar ƙarin wani lafazi في حديث a الله cikin wani hadisi a cikin hadisi lam yadhkuru ha sa'iru man rawa dhalika alhadith sauran wanda suka rawaito wannan hadisin ba su ambaci wannan lafzan ba
ومثل له بحديث ya buga masa ya ya kawo misali da hadisin Hudhaifa ju'ilat جعلت لنا الأرض مصدرا وطهورا lana al-ardu masjidan wa tahura an sanya mana kasa ta zamanto masjidan wajen sujada wa tahura da abin yin sarki تفرد به أبو مالك Abu Malik al-Ashja'i ya ru- ya kaita da riwayar hadisin faqala قال wa turbatuha tahura wa ju'ilat turbatuha tahura to kaga wannan yanzu wannan mukhalafa ce ko muwafaqa eh ya ya zaman so muwa- mukhalafa A- to ai to- to to amma alaysa min al-ard eh fi naw min al-mukhalafa fi naw min al-mukhalafa Eh? saboda yayin da tace waju'ilat turbatuha kaga mafhuminta ya saba ma man- a- a- wato a mafhumin wannan lafzan ya saba ma mantukin wancan hadisi tunda mafhumin wannan ya nuna kan cewa turbaya kawai aka sami tsarkakewa wato wani turbaya ba mai tsarkakewa ba shi ko wancan hadisin ya ce duk ga baki daya da turbaya da waninta duk mai tsarkakewa ne kaga kenan yayi taqyid yayi taqyid duk da yake waɗansu sai suka ce wannan ba taqyid bane suka ce wannan tansis ala ba'd afradil am lil ihtimam bihi an yi nassi akan ɗaya daga cikin abin da yake kasa ta kunsa shine tsaya saboda a kula da shi kuma saboda shi yafi saukin samu na'am wasa'irun ruwati sauran masu riwaya lam yadhkuru zalika basu ambaci wannan ba qala ibn salah yace wannan da abin da ya kama da shi yana kama da kaso na farko ai al-mardud wanda aka yi raddin sa saboda ta fuskar cewa inna ma rawahu al-jama'a am abinda al-jama'a suka rawaito am mai gamewa ne shi ko wanda ya kare ta da wannan ziyadar mahsus ne khas ne fi sifati a cikin wannan kaga akwai wato musa akwai canji fi sifa a cikin sifa wa nau'un min al-mukhalafa da nau'i na sabani wanda hukunci zai saba da kansa da wannan kuma yayi kama da al-qismu thani ta fuskar cewa babu sabani tsakaninsu هذا كلامه wannan shine maganarsa walam yufsih bi hukmi hadha al-qism bai bayyana hukuncin wannan kaso ba shi ibn salah قال ابن قال المصنف امام السيوطي yace faqbal ziyadata huna ka karbi wannan ziyadar anan fil asahi mafi ingancin magana haka nan ma imam an-nawawi ya inganta shi domin ita hukuncin ta hukuncin hadisi ne a mustaqil wanda yake shi shi kadai tsayayye sabo wanda a fika yake kadai ta da shi kuma ba wani babu wani sa da yake ruwaito shi daga malamin sa musannif shi Imam Suyuti yace wa min amthilatihi daga cikin misalan wannan hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Ibn Mas'ud yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal wani aiki ne yafi falala qala as-salatu li waqtiha sallah a farkon lokacinta al-Hasan ibn Mukrim da shi da Bundar suka kara a cikin riwayar su fi awwali waqtiha a farkon lokacinta sahah al-hakim wa ibn hibban ka gani shi ya ce as-salatu liwaqtiha to sai su kuma suka ce sai shi kuma su kuma wannan suka rawaito fi awwali waqtiha kaga as-salatu liwaqtiha duk salat da kai akan lokaci ya shiga amma da yace fi awwali waqtiha yayi tafsis to wannan ita ma ta daga cikin wannan nau'in za a karba ko ba za a karba ba tare da cewa akwai fuska ta arabiya da suke cewa liwaqtiha bi ma'ana awwal waqtiha ibn rajab yayi ya ya ambaci wannan fuska haka zalika wa ibn hajar zamu zo mata insha Allah a cikin karatun mu na sahih bukhari na'am wa hadith ash-shaykhain da hadith bukhari da muslim an anas umira bilal an umarci bilal an yashfa al-adhan yayi shafa'in adhan wato bibiyu lafzuzansa wa yutir al-iqama kuma ya wutirin iqama ya karbi al-iqama ya ce kad qamatu salat sau daya ai wa lafazin iqama yayi shi dai dai dai dai zada simak ibn atiya simak ibn atiya ya kara a cikin riwayarsa illa al-iqama sai dai lafazin kad qamatu salat kaga shi ma'ana ba za a yi ifradinsa ba kaga wannan ziyada ce wadda ke ta yi tasiri a cikin hukunci ko? sahaha hakimu wa wabin hibban na wa haditha ali da hadithin ali inna sahawi ka al'ayi ka unlil ayi wato ma wato abin nan bakin bakin abin nan matsugunu bakin dubura shine madaurin salkar wato madaurin ciki wato shine madaurin idanu innal ka innal ainawi ka as-sahih yayi yayi abin nan ne qalbi yayi innal aina wika as-sahih haka lafazin hadisin yake wannan ce mai ce inna saha wika al ain amma ni ma naji wani bambaro as-saha da as-sahih kawai ake ta cewa innal aina wika as-sahih idawo shine madaurin sarka shine madaurin wato matsuguno na'am zada ibrahim ibn musa ibrahim ibn musa sai ya kara a cikin riwayarsa faman nama falyatawadda sai ya kara wannan lafazin to duk wanda ya bacci yayi alwala wallahu a'lam ga guri yau a gajiya nake na'am ibrahim ibrahim ibn musa bundar bundar muhammad ibn fadl as-sadusi muhammad ibn fadl as-sadusi shine bundar amma ibn muk al-hasan ibn mukrim ba sai al-hasan ibn mukrim na'am wannan ya ci sika da aka magana na'am daga ina ake tsayar da ita idan shi rawun da ya rawaito a jisa ana magana akan ya yi ziyara mm to ba a magana akan malamin sa shi kuma ko shi ba a samu ziyara daga wajen magana sa
a ai ana magana akan shi wanda ai dama a wato babban abu ke tadidin waye ya ziyara shi ne sai ka ruwa- sai ka duba wanda ya ruwaito hadisin ba tare da ziyadar ba idan alal misali a nafi ne ya ruwaito hadisin kamar hadisin minal musulmi na biyu farba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr kaga nafi ya ruwaito daga ibn umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu suwaye aina aka yi sabani da ambatanta da rashin ambatanta sai haka daga almajiran nafi'i malik ya faɗe ta ubaidullah ya faɗa amma al misali zaid a a- a laid da nafi'a da da ayyub su ba su faɗa ba saboda kaga ziyada daga wajen wata kenan daga nafi'i ne ko ka daga manduna nafi'i
sai a za a bincika aka cewa shi na fi ɗauko ya kawo ta ruwa ya biyu A'a.
a majalisi daban-daban A'a. ai wanda ya kara wanda suka roito daga gare shi ba ruwanka ba ruwanka da nafi bai tabbata ba nafi ya faɗi ta ko bai faɗi ta ba inda ya faɗa da duk sun haɗu akan riwaya ka gane da ya faɗa da duk sun haɗu akan riwaya amma kasancewar a, almajiransa ne suka faɗa ka ga nuna khilafin ba a lafazar ba ta tabbata daga ziyadar ba shine ya ƙara ba ihtimal ya ruwaito da ziyada ihtimal bai ruwaito da ziyada saboda haka ba za a yi idafar ziyadar gare shi ba za a yi idafar ziyadar ga malik da wanda suka faɗa kuma alal misali yanzu sai a samu waɗansu sun ruwaito daga malik bi ziyada waɗansu sun ruwaito babu ziyada idan aka samu wani yayi muwafaka da malik wajen ruwayo ta bi ziyada kamar ubaidullah a nan wajen to kaga waɗanda suka ruwaito daga malik bi ziyada sai zama to an yi musu huta ba a kasira sai zama to kanta shi kansa malik an yi sabani a kansa wanda yake sabani akan rawi wajen tabbatar ziyada ta ɗaya daga cikin abin da suke daga cikin qara'in da suke tasiri wajen karɓar ta ko rashin karɓar ta yayin da aka yi ittifaqi akan cewa ya ruwaito ta bi ziyada wannan ta fi karfi bisa ya zama to kan cewa almajiransa sun yi sabani wajen ambatan ta da rashin ambatan amma kamar anan mahallin ziyadar a ba nafi bane almajiran ne idan ya kai sabani ba za a duba malami ba ko ɗalibai ne da suka yi sabani Eh.
su za a su ne ba ruwanmu da nafi a nan inda kamar a ce salim wani ma ya ruwaito hadisin bi ziyada wani ya ruwaito babu ziyada to a nan wajen zai iya yiwa ya zama tokan cewar ziyadar daga sabani ne tsakanin nafi da salim na'am wannan inda ke kunyar sama da ai na'am kuskure da ke na gyara eh kuskure ne innal aina wika assa eh wannan ya kawo asali eh sama sabuwa ya kawo gyaran ko ba ƙasa ba
kuskure ne innal aina wika as-sa'i eh haka ne na'am na'am al'ulama al-mutakallimi shine kamar irin su al-juwayni irin su al-baqillani irin su ibnu fawran malaman tauhidi ne a mazhabar ash'ari irin su maturidi da al-imam al-maturidi na'am na'am mm mm shi ne abin da wanda ya fi inganta sau biyu ne amma amal ɗin mutanen madina sau ɗaya ne shi ne malin da ke tafiya da shi saboda shi bai ruwai to ziyada ba Mm, bai bai kamata ba a yi sa- ba sabani ne mai tsanani ba Mm, fuska ce Eh, fahimta fuska Eh, alaikun salam suna yi ba eh na wato gaskiya wannan sun dauki mafumin a idan su mai cikin mu'azzin ka kuru miki kama da kuma to kuma tun da an kirawo kiran sallah shi ma azan bai na kulle azanai da sallah kaga shi ma an kira shi kiran sallah sai wadansu suke daukan wani mafhum ne daga lam daga ganin cewa umarnin ya haɗe su to kuma wannan yana daga cikin al'ibra da umurin lam sun yi ibra da wannan amma kuma in ka tsaya shi sa akwai lokacin da na tsaya nake ta kula da wanda aka rubuta daga magabata a kan wannan to za ka ga wani abu Ba abin da dai kawai na samu imam ahmad cewa ya kasance idan ana kama shi yake har sai kuma idan a idan mu'azzin ya gama sannan sai ya yi- sai ya addu'a in an ana da dama ba in bari ga ko zan iya tuna a lafazin um, a cikin fatul bari na ibn rajab wato littafi ne mai ban mamaki wannan yana da abubuwa ba su ban mamaki wato saboda ya shiga cikin littattafan imam ahmad wato waɗanda suke Ah. Wannan fi arba'ina shatun thumma fi arba'ina nisfu sha. To ai kaga ita arba'in din ba a faɗi tamyizin ta ba. Ba ce fi arba'ina shatun sha. Ko? Ah. ثم في أربعين نصف شاء ko shi ma wannan kuma shi ma haka ka gani an yi islaqin tamiz an yi islaqin tamiz shine wajihin abin nan yawa a wannan fatwa kamar yadda nace a cikin fathul bari na ibn rajab نعم كاغا وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا إمام أحمد يا كسنجي إذن لا دين يقام كرا يقام إقامة سيدك عنه سينا الدعاء وروي عنه أنه كان يدعو فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله إله إلا الله الحق المبين وظاهر هذا أن الدعاء حينئذ أفضل من الاستجابة وتأوله القاضي على أنه إنما كان يدعو إذا فرغ من الإقامة وهذا مخالف لقوله إذا أخذ المؤذن في الإقامة ولو سمع المؤذن وهو يصلي هل يجيبه أم لا هذا قد ينبني على أصل وهو أن العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال آه طبعا آه آه، أقوال نيجا سنن أكان وقد اختلف اله- آه، العلماء هل يشرع الإجابة في الإقامة على قولين malamai sun yi sabani yayin da ake iqama za ka yi ijaba kamar yadda ake a kiran sallah a bisa kauli ahaduha annahu yushra'u dhalika magana ta farko shine mashru'i wa huwa qawlu al-qadi abi ala wa aktharu ashabi wa akthari ashabina wa huwa zahiru madhhab ash-shafi'i وفي سنن أبي داود من رواية محمد بن ثابت العبدي حدثنا رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ما أن حديث مي إلا سهل شهر من حوشب.
شهر ابن حوشب إن شهرا سقوم سقوم.
نعم وكذا قال في الأيمان في الإيمان ونحو آه ونحوها و- ولو قال من دخل داري آه. Sorry, نعم. وفي هذا الإسناد ضعف آه. القول الثاني أنه لا ي- لا يشرع الإجابة فيها إلا في كلمة الإقامة الخاصة وهو وجه للشافعية وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا إنه كان ولي. وروي عنه أنه كان يدعو وإذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله الحق المبين ولو سمع المؤذن وهو يسلم هل يجيبه أم لا هذا قد ينبني على أصل وهو أن الآم في الأشخاص هل هو آم في الأحوال أم لا وفيه اختلاف قد أشرنا إليه في غير موضع ويدل على عمومه في الأحوال إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من دعاه فلم يجيبه حتى- حتى سلم وقوله ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول وقد اختلف العلماء في إجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يستحب إجابته في الصلاة بحي بحال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة وهذا ظاهر مذهب الشافعي وهو قول أصحابنا قالوا وقد نص أحمد على أن من دخل المسجد فأذن المؤذن فإنه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن وهذا يدل على أنه لا يجيبه في الصلاة وهو أيضا قول الحنفية وسحنون من المالكية الثاني أنه يستحب أن يجيبه في الفريضة والنافلة وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك الثالث يستحب أن يجيبه في النفل دون الفرض وهو المنصوص عن مالك نقله عنه ابن القاسم وقال يقع في نفسي أنه أريد بالحديث وقال يقول مثل ما يقول التكبير والتشهد وكذا قال الليل إلا أنه كا- قال ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح وفي تهذيب المدونة للبراذعي المالكي ومن سمع المؤذن فليقل كقوله وإن كان في نافلة إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإن أتم الأذان معه فلا بأس ولعله إتمامه مختص بغير المسلم أو بما أذاب أجابه في الحيعلة بالحوقلة كما قال الليل أنه إذا أجابه بذلك لم تقبل صلاته فريضة كانت أو نافلة عند جمهور الفقهاء وهو قول مالك وشافعي وأصحابه ويخرج من قول مالك أحمد في العطف في العطف في الصلاة يحمد- يحمد الله تعالى في نفسه ونقله عنه جماعة an ƙara haɗe wata matsala makaranta makaranta muslim da Allah saboda eh na to subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kun ga irin fawaid din da suke cikin fatul bari na ibn rajab ko ba ka samu su a cikin wani littafi alai da shi sharhun bukhari ne sai dai bai gama shi ba zuwa kitabul janaiz kawai Eh, kuma akwai sabta ma da yawa yana an buga shi a juz'i shida Jadi kadang yang sudah kita memang sudah muhakik tu. Nah, eh, eh, yang semua nak bersama. Oh, wannan ba hadis ne